الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله شيء قبل كراتونا للتافن تزيين الورقات نا الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى muna nan cikin ta'aliƙin malam ko mun tsaya kama afta bihi ibn arafata intaha za mu tashi wa ƙauli mala ya ce magana ta a cikin baitocin namna'uhum za mu hana ma mata an yafka huddina su fahimci addini tufihi a cikin wannan ibarar hasfu hamzatul istifhamil inkari akwai shafe hamza ta tambaya amma tambaya ta inkari ai takadirin maganar anam na'uhum amma kaga a baitin bai ambaci adin ba eh to akwai ta to in ka zo fassara sai ka kawo ta wa ƙauli da zance na ƙarƙila haƙiƙa an faɗa tuhu da su ilah wa ƙa'ilu zalika umar ibn abdul aziz shine umar ɗan abdul aziz al'imam al'adalu to ana cewa shine ya faɗi maganar eh duk da dai babu isnadi kamar yadda muka faɗa a wancan karatun amma dai da yawa irin su a turɓushi duk suna jingina masa maganar da sauran malamai cewa shi ya faɗi wannan maganar wallahu a'lamu Allah shine masani wa ƙauli da zance na wa'adduha hubbu ƙididdigar baitocin nawa hubbu ai iddatuha abinda nake nufi yawan baitocin asharatun baiti goma ne domin ha'un takwas ne ba'un kuma biyu takwas ga biyu kaga goma kenan waƙauli da zance na wa tarihu na shaƙana ai tarihul hijirata ina nufin tarihin hijira annabawiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama fi zalikal wakati a lokacin da na rubuta wannan baitukan shine alfun wa mi'atani wa amun wahidun shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya wa huwa muradu sahibil abiyati to shi wa amun wahidun dinnan shi ne ma'anar sahibil abiyatil mutaqaddima mai baitocin da suka gabata malam gwani al-mustafa an gane bi kaulihi da ce wadda ya yi ma'a zaidil addi to yana nufin ma'a zaidil addi din yana nufin shekara ɗaya izis sanatu saboda shekara lamtaka mulhi na izin shi ko da ya aiko ma a shehu usmanu wannan baitukan nasa guda biyar ya ne masa nasiha cewa ya daina barin mata na zuwa wurin wa'azi to shekaran an shekaran ta fara amma bata kare ba wato hijira na da dubu daya da dari biyu da wasu 'yan kwanaki haka to shi yasa ya ce ma'azaidil addi shi kuma a sheku abdullahi ko da ya rubuta nashi shekaran ta kammala an gani yawwa to amma shi lokacin akwai 'yan watanni a 'yan kwanaki afuwan kamin shekarar ta kammala amma dai abin ba yawa kwanaki ne kalilan sun ba da hazihi sana a sheku abdullahi ya ce to bayan wannan shekara da wannan abu ya faru tsakaninmu da malam gwani al-mustafa bi amin da shekara ɗaya o amaini ko shekara biyu muna nan arsala sultanu gobir sai sarkin gobir ya aiko muna saƙo allazi huwa bawa wanda ake kira bawa jangwarzo eh sai aiku sako ila jami'i ulama'i biladina ga dukkan ila jami'i ulama'i biladihi zuwa ga dukkanin maluman garuruwansa da yake mulki sai ya aika musu takarda cewa yana neman su bi an yaji ta mai indahu cewa su zo su same shi a masarauta fi idil adha a ranan babban sallah a ranan babban sallah an gani wa huwa idzaka shi kuma sarkin a wannan lokaci fi makanihi yana bagiransa allazi yusamma magami garin da ake kira magami eh wasu suka ce ta sabon birni sabon birni local government tana nan cikin sokoto to akwai garin da ake kira magami kusa ga ita sabon birni din to wasu malamai sun ce ita yake nufi lokacin shi ba wajen gwarzo din yana can wasu kuma suka ce a ta zamfara dai da akwai magami a zamfara eh to wasu suka ce ita ake nufi to fajita ma'ana ladaihi to da sako ya zo ma a shehu usmanu sai suka amsa wannan kira din sai muka je muka haɗu a gunsa wa ƙala ma ƙala ya faɗi maganganun da yake faɗa eh an ce ya yi maganganu da yawa na nuna ƙasaita da nuna abubuwa dai da sauransu da yi wa malaman faɗa da kuma abin da yake bukata to da ya gama jawabansa wata saddaka alal ulama bi amwalin kasira sai ya ɗauko dukiya mai tarin yawa sai ba malaman a matsayin sadaka aka ba malam wani aka ba malam wani aka duka saboda yana da kuɗi sosai eh bi amwalin kasira an ce kusan misali 500 ne kuɗi ne masu yawan gaske ba eh dan miliyoyi ne masu yawa masu yawan gaske to faƙama shehu to da ya umarni a ba a shehu usmanu waɗannan kuɗin sai a sheku usmanu ya tashi bai ne daihi a gaban shi sarkin wa ƙala lahu sai ya kalli sarkin ya ce da shi inni wa jama'ati ni da jama'ata almajiraina la hajata lana ila amwalika mu ba mu da bukata da kuɗinka su kuma sauran malaman da sun karbe da dama mafi yawan su malaman fada ne shi kuma shehu kun ji a farkon lamari shi ba ruwa ne ba da sarakuna sai da jama'a ta taru aka yi ƙarfi sosai to sannan ne ya ga cewa akwai buƙatar ya kulla alaƙa tsakanin shi da su sarakuna ɗin an gane saboda yawan almajiran nasa da mabiyan nasa to zai zama barazana gare su eh za su ga kamar shi ma nan gaba zai zama wani sarki saboda haka sai a samu sarakuna daban sai ce mu ba mu da bukata da dukiyanka kuɗi masu yawa eh sai ce walakin sai dai as'aluka kaza wa kaza ina neman ka ka lamunce muna kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ambata masa abubuwa guda biyar wanda mun faɗe su a karatun da ya gabata abu na farko ya ce abin da nake nema ga masarauta ta yi min ta yarda min shine a bani izinin duk garuruwan nan da ke karkashin ka in shiga in yada addinin Allah gurgura abin da na fahimta eh ni wannan shine gabana ba wai kudi ba mu ba mabukata bane yace to abu na farko kenan sannan abu na biyu duk wani wanda ya ji zai bi ni zai gamsu da da'awata to kar a ce za a hana shi na fatar an gane don ya yi haka shi sarkin duk wanda an hagano mabiyin shehu ne sai a dinga azabtar da shi dole sai ya ce ya rabu da shehu ya koma ga addinin shi na gargajiya to sai shehu ya ce a daina wanda ya gamsu da ni ya zai bi ni to a kyale shi tun da dama ni ma ba cilas samu mutane nake yi ba kira ne na uku ya ce almajirai na da jama'ata maza sukan sa huluna wasu kuma sukan yi rawani mata sukan sa hijabi da niƙabi ya ce to a daina yi musu izgili saboda in suka shigo sai a dinga yi musu izgili ana jefa musu baƙaƙen kalamai an gane don jama'a ce ɗaya don shi ɗaya damu da addini waɗancan malaman duk 'yan duniya ne kawai eh 'yan duniya ne ya ce to a daina yi musu izgili eh ka yi doka a matsayinka na sarki cewa a daina tunda su suka zaɓa ɗin za su yi a matsayin addinin su ya yadda su yi ko ba haka ba na hudu ya ce ka kama wasu ka kai su gidan yari mafi yawansu kuma kan zalunci ne wasu ba su da laifin komai to ina neman duk wanda an hakama kan zalunci a sake shi a sake shi kawai ya yi firi ya ce na biyar harajin da ake ɗora wa talakawa ya yi musu nauyi da yawa sau da haka masarauta ta ɗora mu kowa abin da yake iya biya wanda bai ƙarfinsa ba tunda musulunci bai hana gwamnati ta karɓi haraji ba in akwai lalura in gwamnati ba ta da kuɗi to za ta iya ɗora wa talaka haraji ba ɗan tara kuɗi kada gwamnati ɗin ta roshi ba laifi to saboda musulunci bai hana ba sai ya ce a dora ma kowa abin da yake iyawa sai sarkin ya tashi ya ce to duk waɗannan abubuwa guda biyar an lamunce maka an yadda so haka aka ba shi dama ya ci gaba da da'awarsa mutane suka yi ta karɓa da sauransu waɗancan da ya kama gidan yari duk aka sako su daga ciki har da sarkin zamfara ana kiransa a bar shi to a lokacin aka sake shi a a lokacin ya samu yanci to kaga malamai na Allah ke waɗanda su dama hadafinsu addini al'umma abinda shi a shehu usmanu yake sun ya gaya wa duniya da kuma shi sarki kenan kaga ya fara da addini da da'awa sannan ƙarshe kuma sai ya rufe da al'umma to ita ce siffan malami na Allah don malamin da kaga ba waɗannan ne damuwarsa ba to ɗan duniya ne kai ka fita harakarsa shi yasa kaga Allah ya daga daraja su waɗancan malamai da suka anshi kuɗaɗe ina sunayensu Allah ya shafe tarihinsu saboda ba addini a gabansu ba al'umma a gabansu ba malamai ne da yawa akwai masu ilimi sosai da yawansu ba su gaza dan fodiyo a karatu ba da yawansu amma da yake babu ikhlasi gaba ɗaya Allah ya shafe su ko sunayensu ba ka ji cikin littattafai to shi yasa kawai ka yi abu don Allah ba wai don menene duniya ba eh kuɗi to a shehu usmanu ba karamin zahiri ba ne kudi ne masu yawa wallahi to amma haka ya haƙuri cewa shi ba da bukata dama kuma ɗabi'a sace ko yawace yawacen nan da aka ba da labari ya zo nan kyabi ya je zamfara da abincin shi yake tafiya in ya zo yi muku wa'azi ko ruwanku bai sha komi a loda ma abin nan raƙun ma kaya a je da suna abinci in ya ƙare sai ya dinga saya yana dafa makansa to wanda ita ce al'adarsa ita ce al'adarsa to mu kuma yanzu in gwamnati ba ta ba da kuɗi sai a ce ai ba gwamnatin kwarai ba ce ai ba gwamnatin allah ba ce in kuma tana ba da kuɗi sai a dinga hawa mimbari a ne mata addu'a ai gwamnati tana da kulawa kaza kaza kaza kaza ai ta yabanta ai ta mata addu'o'i wanda bai cikin sunna bid'a ne ma kamar da mimbari kullum wajen yi wa 'yan siyasa addu'a da yabansu bid'a ne eh bid'a ne ba wai sunna bane eh kullum kai ta yi musu addu'a za ka yi musu addu'a amma malamai suka ce marra ba da marra can ba a rasa ba amma kai kullun sai ka yi wa 'yan siyasa addu'a eh kuma addu'an na Allah ma ko an sabe yi tunda babu wani gyara da aka ganin suna yi eh Allah bai an saboda dama yana da manufa eh yana da manufa to a shehu usman Allah ya saka masa da alkhairi to ire-iren wayannan malaman su ne mun ka rasa shi yasa abubuwa sun ka lalace a zo ne na zai ganin kuɗi ya bar su ustazu eh eh Allah ya rufa mu da asiri Allah ya ba mu ikon koyi da su eh to wannan tsoron Allah ne da kuma ikhlasi in yawan mutum yawa to duk wani abu na duniya bai birge ka eh shine amma in ka zama dan duniya to sai a hankali eh Allah ya kawo mana sauki to shi yasa ai malamai suka ce tun daga wannan lokaci shi ba waɗannan fa bai gamsu da da'awar dan fodiyo din nan ba amma tun daga lokacin kuma yana jin tsoron dan fodiyo shakku ne hikai hayabar duniya lokacin da ba zai yaƙi maraɗi akwai faɗa na abin nan na ƙabilanci tsakaninsu a wancan lokaci sai da ya aiko ma shehu takarda cewa da Allah a yi masa addu'a ya ci nasara eh ya karɓe maraɗi amma bai dada ita ba bai dada da awarsa ba amma kuma yana mutunta shi yana kimanta shi kuma yana jin tsoronsa sabanin su waɗancan malamai da suka karɓe kuɗaɗe kuma ka dubi wani adalci nasu duk inda suke faɗan labarin ga ba sa ambata sunayen waɗannan malamai ba sa ambata sun rufa musu asiri ba a ce da wane da wane ba kaga a shehu abdullahi anan sai ya ƙi ya faɗi sunayen malaman na batun da su ake gwagwarmaya amma sai ya ɓoye sunayen nasu ai shi gwani al-mustapha yana ciki amma kaga bai ambace su ko ishara bai ai yana cikin malaman waɗanda suka karɓi kuɗi shi mai wancan kasidat cewa wai a daina haɗa mata da abin nan kuma gashi an bashi kuɗi ya karɓe amma in muna mu kuma kaga sai a hankali ai malaman sai mun abin nan sai ta faɗin sunayensu eh ana ta tsine musu albarka da ya musu raddi amma dan fodiyo ko shi a shehu duk inda za su kawo labarin su to sai dai su kawo kissa a dunkule ka gani to duk wannan damuwa da addini ne to nan za mu kwana insha Allah wani darasi sai a tashi wannan kasida lamiya da ashekhu abdullahi ya rubuta domin godiya akan nasarori da Allah ya basu dan daga wannan lokaci suka dinga ganin fatahi da budi da nasara da ta karuwa Allah ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته